الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا يمتن جمعة إشرين ديدي قوة ذو الحجة hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabut tauhid na babban malamin nan da ake ce mishi Salih ibn Fawzan al-Fawzan duba ga cewa darasin da ya gabata na kafin sallah talayya ba mu riga muka samu tasjilin shi ba kamil yadda ake so shi yasa za mu ɗauko daga baya sannan mu ci gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sufofin shi masu kamala ya ba mu gamdakatar cikin abin da za mu faɗa kuma ya taimake mu wurin aiki da abin da za mu shi قال المصنف رحمه الله تعالى أنواع الشرك الشرك نوعان ما ليتي نوئك شركة شركة نوئي بيوت النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة نوئي نفرقا شركة ببا da tana fitar da ma'abucinta daga musulunci ويخلد صاحبه في النار كما ما أبو بب الشركة شركة ببتك دوم الدشي أتكين وتا إذا مات ولم يتب منه da sharaɗin idan ya mutu bai tuba ba daga barin wannan shirka babba wa huwa sarfu shay'in min anwa'il ibada li ghayrillah abinda ku ake ce ma shirka babba shine karkatar da wani abu daga cikin nau'in ibada zuwa ga wani Allah ka du'a'i ghairillah kamar roƙon wani Allah wattaqarrubi bidhaba'ihi wan nuzuri li ghairillahi min al-quburi wal jinni wash shayatin da neman kusanci ta hanyar yanke-yanke والنذور da kuma bakance li ghairillahi zuwa ga wani Allah min alquburi wal jinni wash shayatin na daga kabarai da aljannu da kuma shedanu wannan 'yan uwa ita ce shirka babba duk wanda ke yin ta bai tuba bayan mutu yana yana yin ta to wannan baya da gafara ina fatan mun gane baya daga cikin mutanen da za a magafara gobe kiyama Allah kare shi yasa ba zai shiga ba kalkashin wa'anda za a cece su ratta shi alkiyama al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda Allah zai sa su aljanna kai tsaye ba tare da an musu hisabi ba ko azaba Allah sa mu cikin su akwai waɗanda za a musu hisabi ba za a tsananta musu hisabi ba sai su wuce akwai wasu kuma da Allah zai sa su wuta tare da cewa musulmi ne masu imani ya musu azaba gwalgwadon laifuffukan da suka aikata gidan duniya to irin kalan waɗannan mutanen ceto zai riske su tashi alkiyama bi ma'ana tunda sun mutu da musulunci sun mutu da imani ba za su dawwama ba a cikin wuta za a cire su cikin wuta a wata rana a maida su aljanna ina fatan an fahimci abin da nake ne kenan duk wanda ya mutu da musulunci ko da ya shiga wuta shi ba zai dawwama ba a cikin wuta wata ran za a zo a cire shi ina fatan mun gane amma wanda ya mutu yana mai shirka bai tuba ba shi zai dawwama cikin wuta har abada kuma ceton mai ceto ba zai amfani shi shi yasa Allah ya ce wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto ba zai cece su ba zai amfani su bar tashi a kaya Allah ke shi mai kare kiran wani Allah da biyan bukata balle ma irin bukatar da wani Allah bai iya biyan ta ba misali arziki wadata lafiya wannan ababen wasu ababe ne wanda babu wanda iya sauƙaƙa muka irin wanga ababen saiwa sai Allah shi ne ke ba da lafiya ko shi ke ba da arziki shi ke ba da mulki shi ke sabkewa daga mulki ba wanda zai warkar da kai yayin da kake rashin lafiya sai Allah shi yasa annabi Ibrahim yake cewa idza maritu fa huwa yashfini idan nayi rashin lafiya Allah shi ke warkar da ni bi ma'ana ba mai waraka sai wa sai Allah dan haka roƙon waraka zuwa ga wani Allah shirka ce babba da takan sa mutum yayi ridda ya bar musulunci da mutum zai zo ya ce ya annabi warkas da ni ya shehu bani lafiya kaga wannan ya kira wani Allah da biyan bukata cikin irin bukatun da babu wanda iya biyan su sai wa sai Allah wannan kaga ya fada cikin shirka babba haka yanka da zakai na dabba yanke yanke na dabbobinku da za ku yi duka za ku yi ne don neman kusanci warin Allah sawa'un yanka na layya ne yanka na suna ne yanka na walima ne yanka na hadaya ne yanka na halas ne ka yanka don ka ciko kai sana'a duk za ka yanka da sunan Allah kana mai neman kusanci a wurin Allah ba za ka yanka dabbaka zuwa ga wani kabari na shehu ko waliyu ko annabi ko mala'ika ko aljani ina fata mun gane idan ka yi haka ka karkatar da ibada zuwa ga wani Allah wanda yin hakan shirka ne kenan hakan zai nuna maka shirkan masu yanka wurin bokaye ko malaman tsabu sai a ce sai an yanka dabba wa za a yanka ma dabba allan ne ba zai biya bukata ba sai an yanka masa dabba ina tambayi kwadon mu allah na bukatar dabba za ka yanka don ya baka lafiya eh wannan ka sa ta cikin samit daman an gane ko Allah baya bukatar wata dabba da zaka yanka dan ya baka lafiya Allah bai bukatar komai wurinka abinda ya maka alkawali idan ka kira su zai karba maka shi yasa ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li ko falyu'minu bi la'allahum yarshudun kenan wannan dabbar da ake kaiwa wurin boka ko matsahi ko malamin tsubbu kaga wannan dabba ana yanka ta ne don neman kusanci da aljanu game da wata bukatar da ake so ta biya ina ina fatan za a fahimci haka za ka ga idan ka je wurin malamin tsubbu ko boka sai ce maka sai an yi yanka wannan dabbar da za su yanka suna yanka ta ne da sunan shedannu don shedannu su amfana da jinin wannan dabba ko su ci nama idan suka zo yanka ta ba ambatan Allah suke za su ambaci sunan wani shedan ne su yanka ta wani bi ma sukan karanto bukatocin da ake so su biya sannan su yanka wannan dabba to kaga wannan dabba an yanka ta zuwa ga wani ne zuwa ga wani Allah wanda yin hakan shirka ne kafirci ne babba wanda zai fitar da ma'abucin shi daga barin musulunci ina fata ana fahimta ko yawa kenan kaga yanka dabba ibada ne shi yasa Allah yake cewa akan harshen annabi Ibrahim qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ko haka yake ce a cikin suratul kautsar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar kai salla dan ubangijinka ka soke dabbaka ko ka yanka ta dan Allah inna salati lalle sallar da nake yi wa nusuki da yanke yanken da nake gaba daya suna komawa zuwa ga Allah ne shi kadai ba aima wani Allah haka wan nuzur da bakance bakance ibada ne ba a yi makuwa bakance sai Allah shi yasa Allah ya yabi masu cika bakance a cikin alkur'ani yace yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira na daga cikin alamun mutanen kirki yufuna bin nadr suna cika addawan lokacin da suka ɗauke shi suna cika alkawari wanda addawal ko kuma bakance shine ka dora ma kanka wata ibadar da da kafin ka dora ma kanka ita ba wajibi bace a kanka Allah na dauki alkawalin idan ka sa na samu abu kaza zan yi azumin kwana uku ya Allah na dauki bakancan idan na isa gari kaza zan yi sadaka da abu kaza ya Allah na yi alkawalin idan bukata ta kaza ta biya zan yi sallah raka'a kaza kaga waɗannan ababen da ka ambato ka azama kanka su kafin ka ce hakan ba dole bane a kanka amma tun da ka ɗaukar kanka in bukata ta biya dole ka cika wannan alkawari bi ma'ana annazir ibada ne ba a yi makowa shi sewa sai Allah madaukakin sarki don haka duk masu yin bakance zuwa ga kabarin waliyuwa ne ko shehiwa ne to su san cewa tabbat sun fada cikin shirka babba wadda za ta fitar da su daga musulunci ko da suna sallah suna azumi suna zakka suna hajji menene yasa za su kafirta saboda sun ɗauki nau'i na ibada sun baiwa wani Allah wanda kuma Allah shi kadai ya cancanci bauta wani shi bai dace da bauta ba shi yasa ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka kai kadai na'budu muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kadai Allah muke neman taimako ko tallafi ko agaji ina fata mana gane yawa kenan karkata wani nau'i na ibada zuwa ga wani wanda ba Allah ba shirka ce babba da za ta fitar da ma'abucinta daga bar musulunci malace wal khawfu min al mauta da jin tsoron matattu ka rika sa cewa ga wani matacce zai cutar da kai ko ya amfane ka jama'a mai cutarwa da amfani wane ne Allah ne shi kadai wani shi baya tariya da shi cikin amfanarwa ko cutarwa duk abin da zai same ka na amfani Allah ya riga ya kaddara shi duk abin da zai same ka na cuta Allah ya riga ya kaddara shi ba wani abu da zai faruwa cikin kauni sama ko ƙasa sai kalkashin kulawa Allah da ikon shi da yarda shi in bai yarda ba abin da zai zarto a doron ƙasa ina fata mun gane kenan ba wani wanda zai zo ya cutar da kai kara baka tsoro game da wani waliyi ko shehi a ce in kana shiga cikin janibin shi ko kana magana akan shi zai zo ya cutar da kai babu ƙarya ce ko ka rika jin tsoron wani boka yana ya mai ko yana arat ko yana ciro kana jin tsoron zai zai iya cutar da kai babu wani ayi ruwan boka yi karkasa a ranka wani boka zai cutar da kai in cuta ta same ka kafin Allah ya halicce ka ya riga ya kaddara maza ta same ka in ba za ta same ka ba duk duniyan nan su hadadan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ina fatan za mu gani awul jin ko jin tsoron aljanai kawai kana ganin cewa za su cutar da kai aw shayatin ko shaytan an yadurruhu yana jin tsoron su cutar da shi aw yumarriduhu ko su gadar mishi da rashin lafiya wannan duk bai dace ba wa raja'u ghairi llahi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah da sa rai da kauna wurin wani Allah cikin irin ababen da ba mai ikon ya zartar da su sai Allah wannan ma shirka min qada'il hajat na neman biyan wasu bukatu wa tafrijil qurbat ko kuma kawar da wasu cututtuka ko damuwa mimma yumarasu al'an hawla al-adrihati al-mabniya ala al-qubur ala qubur al-awliya wa salihin cikin irin ababen da ake aikatawa a yau a lokacin da muke ciki akan kabaran da aka gina ana kudirin cewa kabaran waliye ne da salihan bayu zaga mutum ya je wurin kabari ya duka yana mai neman bukatar shi wurin ma'abucin wannan kabarin ga matsalar da ta kai shi bi ma'ana kasuwa ba ta ci gaba bi ma'ana aure yake so yi bi ma'ana yana wata bukatar da yake so ya cika yaya za a yi wanda ya mutu ya amfane ka in akwai hankali shi da ke cikin ƙasa in akwai mai bukatar tsakaninka da shi shi ya fi bukatar ka sama da kai yadda kake bukatar shi saboda yana bukatar addu'a ka sa shi cikin bayan Allah da za a lullube su da rahama Allah ka roƙa mishi ubangiji baya da dabara ko dai la haula lahu wala quwwa kai da ke waje ka fi shi ta ya za ka je ka nemi bukata wurin mamaci wanda ya mutu ai kaga akwai rashin hankali ina fatan mun gane قال تعالى الله مدوكين سركي يتي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ذاك جي مستركي يعبدون من دون الله سنا بوتون الله سنا كركتر da kalan ibada ko nau'in ibada zuwa ga wani Allah ma la yadurruhum daga cikin wanda ba zai iya cutar da su ba wala yanfa'uhum kuma ba zai amfane su ba wa ya kuluna za ka ji mushirkai na cewa ha'ula shufa'a'una inda Allah ai waɗannan da kuke gani wanda za su cece mu ne gobe a gaban Allah kaga abin da ke faruwa yanzu ke muna zuwa wurin shehi ne muna bautan shi ne muna neman kafa da shi ne dan gobe zai cece mu a gaban Allah wanda hakan ƙarya ne babu wani wanda zai ceci wani gobe kiyama sai da yarda Allah sai Allah ya so mai ceto zai ceto kuma sai ya yarda da wanda za a ceta ina fata mun gane ba wai kawai karan kanka zaka buga ka je ka ceci wanda kaga dama ba ba haka nan bane sai Allah ya zabi wanda za su ceto daga cikin mutane sannan bayan haka sai ya yarda da wanda za a ceta dan haka babban kuskure ne ka rika roƙon wani ceto a nan gidan duniya ba mai yin ceto sai wa sai Allah ka ce ya annabi cecenni ya waliyi wani cecenni ya shehi wani an aga zamani ka cece ni wannan shirka ne babba da za ka tattar ke daga musulunci ko annabi ba za ka ce ya annabi cecenni ba amma za ka ce sai ka ce ya Allah ka sanya ni cikin wanda annabi Muhammad zai cece su gobe kaya ina fata mun gane wannan wannan abin da 'yan tijaniya da 'yan kadiriya suke yadawa na labarai ta tsinoyi duka karya ne su ce wai shi zai sa su cikin aljihu gobe kai su gidan aljanna ƙarya ce wallahi ba wani wanda zai yi haka ba wani cin shehun da zai kwashe ka ya kwashe kashe farko ma mana gobe kiyama kowa zai shagaltu da kanshi ne yau mai yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه mutum ya bar ya gudu ya bar dan uwansa ya bar mahaifiyarsa ya bar babansa a wannan yinin kowa da abin da ya dame sa wannan shi wani zai zuba ka aljihu kai ka aljanna ina ya ga aljihun tukwa za a tashi mutane gobe kiyama kamar da hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da komai sallatu ma ba su da bale wani aljihun da shehu zai kwashe ko kai kwanciyar da cikin duka falala da riwayoyi da yan tijjaniya da kadiriya suke gaya mabiyansu wallahi ƙarya ce ba ta da alaƙa da gaskiya idan ka duba a cikin shawahirul ma'ani na sheikh ahmad tijjani yana cewa ma'aikanan shugaba wanda ya asasa ɗariƙar tijjaniya irin masu shanya farin kyallar na sana zikiri sana salatul fati shugaban da ya asasa ɗariƙar ya ce musu ya haɗu da manzan Allah kiri da musu haka irin zaman ga da kuke ya haɗu da annabi annabi ya lamunce masa cewa din mai san shi ɗan aljanna kai ya ce duk wanda ya ganka ranar litinin ɗan aljanna kai duk wanda ya ciyar da kai abinci ɗan aljanna din mai son ka ɗan aljanna kaga ya rattaba ma kanshi wata falalar da annabi mai bisani ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah ya sauko mishi sura wa anzir ashirataka al-aqrabin ya hau dutsen safa yayi kira da babban murya ya fara kiran dangin shi da jini yace ku tsamar da kanku gobe kiyama a gaban Allah ba zan iya amfana muku da komai ba yace ya Fatimatu binti Muhammad ya ke Fatima yar annabi Muhammad salini ma shi'ti min mali roƙan na abin da kike so daga cikin dukiyar da na mallaka la ughni anki min Allah shay'a ba zan iya kufanar miki da komai ba a gaban Allah to wannan ne da kaga shi ba za ka shiga aljanna ya zai samu falar da ta hita manzon Allah ne wannan zai nuna maka ƙaryarsu da yadda suke yaudarar jahilai suna shawo hankalinsu don su rika tatsar dukiyoyinsu da kuɗaɗensu wannan shine kawai amma ba haka ba ƙarya ce wannan shine nau'i na farko na shirka babbar shirka wadda duk wanda ya aikata ta ya yarda ya bar musulunci sai dai ya tuba yana mai cewa ba zai ƙara aikatawa sannan kuma idan mutum ya kuskura ya mutu yana shirka babba baya da gafara zai dawwama ne a cikin wuta ba wani wanda zai cece shi gobe kiyama a gaban Allah Allah ke shi mai kare annau thani kala na biyu na shirka shirkun asghar karamar shirka bi ma'ana wadda bata kai wadda ta wuce ba la yukhriju min al-milla ba ta fitar da ma'abucinta daga barin musulunci wanda ya aikata karamar shirka baya ridda ba zai fita daga musulunci ba lakin lahu yanqusu tauhid sai dai shirka karama takan rage tauhidin mutum da kade ta Allah shi ta raunana mishi tauhidin shi wa huwa wasilatun ila shirki akbar kuma shirka karama hanya ce da za ta ja ka ta abka cikin shirka babba Allah kare wa huwa qismani malamin yace shirka ƙarama ta kasu kashi biyu alƙismul awwal kaso na farko daga cikin kashe-kashen shirka ƙarama shirkun zahirun shirka ta zahiri ta hili ga tanin koya na ganinta wa huwa alfazun wa af'al wadda takan faru ne cikin lafazanmu da muka yi amfani da su yau da gobe ko ko cikin irin ayyukan da muke aikatawa فالالفاظ كالحلف بغير الله لفظا kamar rantsuwa da wani Allah kaga rantsuwa da wani Allah shirka ce bayyananna wadda ta lafazi ce qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace man halafa bighairi Allah faqad kafara wa ashrak duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba to haƙiƙan ya kafirta ko ya yi shirka ya kafirta ya yi shirka sai dai amma nan kafirci ne ƙarami shirka ce ƙarama wadda ba ta kai wadda ta wuce ba ina fatan an gane ba babbar shirka ba ce da za ta fitar da shi daga barin musulunci ba babban kafirci ba ne ba da zai fitar da shi daga musulunci Allah subhanahu wata'ala ko annabin shi sallallahu alaihi sallama sukan ambaci sunayen wasu laifuffuka da sunan kafirci saboda munin su duk da ba kafirci bane turi yana da wayin yake ce mishi rantsuwa da wannan Allah tana daga ciki babban laifi ne wanda bai kai kafirci ba amma yana da muni wa qawluhu ma sha Allah wa shi'ta da fadan mai fada da zai ce abinda Allah ya so da kai wannan ma shirka ce karama ina fatan mun gane da ita da rantsuwa Allah duk cikin babi guda suke shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man kana halifan falyahlif billah duk wanda ba makawa sai ya rantse to ya rantse da Allah wallahi tallahi billahi wannan shi ne rantsuwa da Allah kar ka rantse da wannan Allah kuma wani ina fata mun gane kenan rantsa-rantsan da suke gudana a ƙarƙashin hal suka mu duka su dace ba za a rantse ba da manzon Allah ba za ka rantse ba da mahaifinka ko mahaifiyarka ba za ka rantse da kabari ba ko ice ko wani abin da ke kama da haka idan ka tashi rantsuwa za ka rantse da Allah ne ko kuma kai shiru kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da faɗan mai cewa abinda Allah ya so da kasu da kai kaso abinda Allah ya so da kaso shi ma shirka ce karama bai dace saboda faɗaka cewa abinda Allah ya so da kaso kamar ka haɗa wani Allah ne da Allah ne da wani Allah cikin wani aiki wanda bai dace kai haka ba wani abin da zai faruwa sai kalkashin san Allah ina fatan za a fahimta yawa ba zai tarayya da wani ba a cikin su wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko lamma qala rajul manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi yace yayin da wani mutum yace da shi ma sha Allahu wa shi'ta abinda Allah ya so da kai ka so sai annabi fa qala yace da shi aj'altani lillahi niddan yanzu zaka sanya ni a matsayin kishiya da Allah zaka sanya ni a matsayin kishiya da Allah qul ma sha Allah wahdahu kace abinda Allah ya so shi kadai kaga cewa ma sha Allah wa shi'ta annabi sai ta kamar birki dan ya nuna mishi haƙƙin Allah ba a haɗa wani Allah a cikin haƙƙin Allah tare da Allah ka ce abin da Allah ya so shi kaɗai kar ka haɗa san Allah da wani Allah tare ina fata an fahimci haka kaga wannan hadisin zai nuna maka tsananin munin guluwi da yake faruwa a yau cikin waƙe-waƙen da muke shurara cikin kasa-kasai ne ko kuma na bidiyo ne da ake yaɗawa wanda akwai guluwi sosai annabi muhammadu takalminka ya yi kowa murhun gidanka ya yi kowa kaga wannan mubalaga ce wuce iyaka ne da zurfafa wurin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan mun gane wasu ma cikin yabon Allah zaka ga suna doka sufufin Allah suna ba manzon Allah wurin yabon manzon Allah zaka ga suna doka sufufin Allah suna bashi wanda wannan zurfafawa ne da wuce iyaka wurin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda annabi ya riga dama ya faɗa ya ce la taturuni kama atratin nasara ibn maryam kada ku zurfafa wurin yabo na irin yadda kiristoci suka zurfafa wurin yaban dan annabi annabi maryam wai yake annabi isa dan maryam kar ku zurfafa wurin yabo na irin yadda kiristoci suka zurfafa wurin yaban isa dan maryam wanda kaga yaban isa dan maryam yau da gobe suna yaban shi har yasa suka allantar da shi suka ce dan Allah ne daga baya kuma suka ce shi da kanshi Allah ne to annabi ya ce kada ku min haka nan ku zurfafa wurin yabona wa qala laula Allah wa fulan ko wa qawlu laula Allah wa fulan da fadan mai fada da zaka yana cewa in ba dan Allah ba da wani wannan ma bai dace wasawab abinda ke daidai an yi ƙaru ma sha Allahu sun mafula abinda ke daidai ya dace da daidai shine ka ce abinda Allah ya so sa'an nan wani abinda Allah ya so sa'an nan wani walaula Allahu sun mafula abinda in ba dan Allah ba sa'an nan wani li'anna thumma littartibi ma at-tarahi saboda lafazin thumma ai kaga na can baya laula Allah wa fulani ne ko abinda ke daidai laula Allah thumma fulan yace lafazin thumma litartib ma'a tarahi akan zo da shi dan ya fa'idantar da jeruwan jerantuwar zance tare da nuna jinkiri kaga idan aka ce wane sa'annan wane yana nuna maka wane na farko wanda aka fara ambato ko sannan wanda biyu baya shi idan ka ce abinda Allah ya so sa'an nan wani kenan kaga ka gabatar da san Allah sannan san wani Allah ya biyo kalkashin san Allah wannan shi ne dace amma idan ka ce abinda Allah ya so da kai mai shuraren ka ba zai iya gane wane ne gaba saboda harafin wawu bai nuna wayar gezawa bai nuna wayar jikin kenan ka cakuɗa tsakanin Allah da bawon shi ina fata mun gane yace taj'alu mashi'ata al-abdi tabi'atan li mashi'ati Allah lafazun thumma idan kai amfani da shi thumma takan sa san wani Allah ya zamanto yana bi kalkashin san Allah wanda kuma haka ne kamata abin ya kasance kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ma tasha'una illa an yasha Allah abinda kuka so ba shi ke kasancewa ba illa an yasha Allah sai fa abinda Allah ya so kenan duk wani son ku yana biyowa ne karkashin mashi'a ubangiji abinda Allah bai so ba ba zai taba faru ba ina fata an gane wa ammal waw amma lafazin waw ko harafin waw fahiya li mutlaqil jam'i wal ishtirak idan aka kawo ta galibi ko kuma tana nuna sakakken haduwa sakakken hadewa ko tana nuna hadewa da kuma tarayya shi yasa ba a san ayi amfani da ita idan ka ce in ba dan Allah da wani ba tana nuna da Allah nan da wani sune suka hadu suka yi wannan ko kuma tana nuna ma wannan nan shi ya rige yi sannan Allah yake shi yasa ba a san ka ce in ba dan Allah ba da wani sai dai ka ce in ba dan Allah ba sa'an nan wane, ina fata mun gani, yau shi ne fi dacewa. La taqtadi tartiban wala ta'qiba lafazin waw bai nuna jerantuwa abu ko ko nuna wanda ya jinkir wa mithluhu qawli mali illa Allah wa anta na daga cikin irin abin da ake kyama mutum ya faɗa ka ce mali illallah wa anta ba ni da kowa sai Allah da kai sai dai ka ce ba ni da kowa sai Allah sa'an nan sa'an wa hadha min barakatillahi wa barakati wannan na daga albarka Allah da albarkarka daidai ne ko kuskure ne me ya kamata a ce eh fadin shi yawwa wannan na daga albarka Allah sa'annan albarka wannan shine dole wannan shine kenan kaso na farko daga cikin kashe-kashen shirka karama shirkar da ke faruwa cikin lafizza zance da magana wa ammal af'al amma ayyuka shirkar ta zahiri da ke faruwa ta bangaren ayyuka mithlu lubsil halqa kama sanya wani zobe ko sarka ko wani zare ko kambu ko wani abu da ke kama da haka a cikin jiki wal khayt da zare saboda mi li raf'il bala'i aw daf'i dan ka dauke wata cutar da ta riga ta sauka a jika ko kuma ka ture ta kayan ta shiga cikin jiki wannan aikin da mutum da zai aikata gaba ɗaya ana ce mishi shirka bayyananna a cikin ayyuka amma shirka karama ina fata mun gane wanda ya aikata hakan matuƙar ba yana ganin cewa ba wannan laye ko zaran ko wannan kambun ko karhun shi da kan shi ke masa amfani ba to ba za a ce ya yi shirka babba ba in ya rike shi a matsayin sababi in ya rike shi a matsayin sababi to shirka ce karama amma in yana ganin cewa wannan falaya in ba da ita ba zai samu abin da yake nema ba to wannan shirka ce babba wanda za ta yi fitar da shi daga cikin musulunci wa mithlu ta'liq at-tama'im khawfan min al-ayn wa ghayriha kamar rataye layu dan jin tsoron kambun baka ido in ji Hausawa wa ghayriha da abin da ke kama da haka duk wanda zai rataye laya a jikin shi ko a motar shi ko a gidan shi ko a shagon shi ko a cikin asusun shi ko akwatin shi ina fatan mun gane da kudirin cewa wannan layas sababi ne da zai sa ya samu wani amfanin da yake tsammanin samu wannan ya aikata shirka karama babban laifi ne mai muni kabira ce daga cikin kaba'ir da ake neman ya tuba ya daina aikata ta malaci idza ataqada anna hadhihi asbab li raf'i al-bala'i aw daf'i idan ya kudura wannan layin da duk abin da ya rataya a jikin shi sababi ne na ɗauke cuta ko ishe wannan cutar fa hadha shirkun asghar to wannan karamar shirka ce li'anna Allah lam yaj'al hadhihi asbab saboda Allah bai sanya waɗannan layin da ababan da kasa a jikinka ba a matsayin sababi shi yasa shirka ce karama amma in i'taqada annaha tadfa'u aw tarfa'u al-bala'a bi nafsiha fa hadha shirkun akbar amma idan mutum ya kudirce cewa wannan laye ko wannan karhon ko wannan zoban ko abin da ke kama da su duka shi da kan shi ne ke ije cuta ko ya kare ta to wannan shirka ce babba wadda za ta sa mai wannan kudirin ya fita daga musulunci ya rida ko da yana sallah yana azumi yana zaka saboda ya kudirin ikon Allah a cikin wani abin da baya da iko ya za a yi tsimma ya kare ka ya za a yi laya ko wani ƙaho ko wani abai kare ka ba zai baka kariya ba sai in Allah ya ga dama ya kare ka ina fata mun gane idan ka kudircewa wannan laya da kanta ce take ma amfani ba wai sababi bace ba to shirka ce babba li'annahu ta'alluqun bi ghairillah saboda yin hakan ratayuwa ne ga wani wanda ba Allah al-qismu ath-thani min ash-shirki al-asghar kaso na biyu daga cikin shirka karama shirkun khafi boyayyar shirka a yanzu mun yi shirka ta zahiri ko ta kasu kashi biyu shirka cikin lafazi da shirka cikin aiki to kaso biyu na shirka karama kasan na biyu na shirka karama shine boyayyar shirka wadda ba a ganin take wa huwa shirkun fil iradati wan niyyat wanda shine shirkar da ke faruwa a cikin nufin mutum ko kuma niyyar kan riya'i was sum'a kamar riya shine kai aikin alkhairi da nufin mutane su gani ko kuma ka yadda mutane aikinka na alkhairi kana son su yaba ka wannan shirka ce karama ka an ya'mal amalan mimma yutaqarrabu bihi ila Allah yuridu bihi sana'an nasi alayhi kamar mutum ya aikata aiki daga cikin ayyukan da ake neman kusanci a wurin Allah yana mai nufin mutane su yabe shi wannan shirka ce karama ka an yuhsina tilawatahu aw yatasaddaqa li ajli an yumdaha wa yusna alayhi kamar mutum ya kyautata tilawar shi ta alkur'ani mai girma ya yi ta da kyau da kyakkyawan sauti ko kuma ya yi sadaka ba don komi ba don mutane su yabe shi au ya talaffaza bizikiri wa yuhsinu sautahu bitilawa li ajli an yasma'ahu an-nasu fa yuthnu alayhi wa yamdahu ko mutum yayi lafazi da zikiri ya kyautata sautin shi da tilawa ba dan komai ba dan ya yadda mutane sautin shi su yabe shi su tada shi wannan duk shirka ce karama da ta kansa ka yi asara wannan ladan aikin da kai warriyau idza khalaqa al'amalu abtalahu ita kuma riya idan ta ci kuɗi da aiki ta kan rusa wannan aiki ina fatan mun gane mutum ne ya zo ya kabarta sallah ya yi raka'a ta farko sallar asuba karatu fatiha da sura saboda Allah sai wani ya shigo kuma ya fahimci wannan wanda ya shigo ya san shi sai ya gyara murya ya sake sake sabon karatu ya aje sautin shi ba don komai ba don ya yadda wannan wanda ya zo cewa ya iya karatu wannan kagari ya ta shigo cin aikin shi wannan aikin zai rushe ya lalace sai zama to baya da ladan wannan sallah ina fata mun gani قال الله تعالى ألا ملك سركيت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا duk wanda ke ƙauna haɗuwa da Ubangiji falyamal amalan salih to ya aikata aiki nagari kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki ko shine wanda aka yi dan Allah kuma aka yi koyi da annabi wurin yin shi wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ya hada kowa da da bauta ubangiji komai kai dan Allah kana mai kibance Allah da bauta kar ka yarda kai dan ka shiyar da wani ko ku dan wani ya gani ka kibance Allah da wannan bauta taka وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذا الله tsira da mace Allah tabbata gare shi yace akhwafu ma akhafu alaikum shirkul asghar mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro da shi shine karamar shirka qalu ya rasulullah sai suka ce da shi ya kai ma'aikin Allah wa mashirkul asghar menene karamar shirka qala ar-riya'u sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shine yi dan a gani shine karamar shirka kenan sai mutun yayi kokarin ya kazuce shi da irin wanga abubuwa wani bi baka farga ba ma za ta fada a cikin zuciyarka sai kana kulawa sosai wanda daga cikin magabata yake cewa babu abin da ya bashi wahala a rayuwar shi kamar yayi aiki saboda Allah mutane yanzu sun shagala game da barin wannan kullun karka auna zuciyarka kana kiyaye ayyukanka wai dan Allah kake ko dan mutane ko dan ayyuka kai kokarin kiyaye wannan sosai saboda duk aikin da aka yi shi ba dan Allah ba ba zai samu karbuwa ba a wurin Allah madaukakin sarki kenan kagari ya taka roshi aiki shi yasa ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah ibn al-qayyim al-jawzi yake cewa abinda ake nihi nan riya kadan amma idan riya ta yawaita tana iya sa ya zamanto babbar shirka ya zamanto riya kaɗan tana zuwa wani bi taɓace tana amma ya zamanto kullum aikin da kake yi dan wasan Allah ne dan kawai a yaba ka ko wani irin aikin ka wannan yana nuna mummunan zuciya kake Allah ke yi mutan malaci wa minhu al'amalu li ajli at-tam'i dunyawi na daga cikin riya karama yin aiki dan kwadan duniya aikin alkhairi dan kwaɗin duniya kaman ya hujj kama wanda zai shi haji au yu'adhdhin ko ya dinga kiran sallah au ya ummu nasa li ajalil mal ko kuma ya jagoranci mutane sallah saboda kuɗi kawai niyyar shi a bashi kuɗi to wannan alama ce ta rushewa aikin shi saboda riya ta shiga ciki kai saboda Allah ko da dai ana biyan ka ya zaman toniya ka saboda Allah ce ina fata mun gane yau aw ya ta'allamu ilma shar'i ko mutun ya nemi ilimi na shari'a ba dan komi ba sai saboda dukiya karka nemi kuɗi wai karka nemi ilimin shari'a dan ka samu dukiya dan ka shahara a cikin mutane idan kai haka ka tabi kai asara kai dan Allah dan neman yarda Allah Allah shi zai baka dokaka shi zai baka dukiya ya tsare maka rayuwa amma idan kai dan dukiyar sai zamanto watakila ba za ka samu dukiyar ba ka yi asarar lada ko ko ka samu dukiya kuma baka da lada ko guda wurin Allah me ya kai haka taɓewa da asara aw yujahida li ajli al-mal ko mutun yayi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah dan saboda dukiya kawai wannan duka riya ce qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzan Allah tsira da mancin Allah su dada tabbata a gare shi da iyallan gidan shi yace ta isa abdud dinar Allah wadaran bawan dukiya da isa ya halaka abduddina bawan kuɗi wanda shi komai shi kuɗi ne zai zo yi ibada kawai shi hadafin shi a biya sa kawai aikin hajji don ya samu kuɗi karatu ma da yake don ya kai wata matsayin da zai samu kuɗi abin da ya dame shi kawai kuɗi wata isa abduddirham haka ya halaka bawan dirhami wanda komai sha'anin shi dai a samu ne wata isa abdul khamisa haka bawan tufafi shi ma ya halaka wanda kawai shi guri shi zai sa mai kyau shi ne ya fi damunsa don ya duniya ya more ma duniya ba wai guri shi ba ne samu gobe kiyama wata isa abdul hamila kuma haka bawan shimhuda ko abin kwanci ya taɓi bi ma'ana baya da guri shi dai ya ci mai kyau ya sha mai kyau samu wuri mai kyau shi ne damuwarsa ba lahiran ka iya ka ci mai kyau ka sa tufafi mai kyau amma ya zamanto babban hadafinka da gurinka gobe kiyama sakamakon da zaka samu wurin Allah shi yasa ba zaka shagaltu ba daga duk inda ake wani abin da zai sa ya zamanto sababi na tsirarka gobe kiyama zaka je karatu zaka je darasi zaka zo masallaci ka halarci jama'a kai sallah da su abin da kake neman duniya ba zai shagartar da kai ba wurin ambaton ubangiji in u'tiya radiya idan aka basa sai ya yarda na daga cikin sufufinsa masu muni in aka ba su sai yarda wa illam yu'ta sakhit idan ba a ba su ba sai bata ras saboda duniya kawai ke su wasu malamai suka ce sifa ce ta mutanen banza ko munafikai baya bauta ma Allah sai akan wani hadafi ko wani abin da yake nema in ka ga ya mike saka yana bauta yana ibada to yana samu ne lokacin da ya rasa sai ka ga ya saka ya bar ibada قال الإمام ابن القيم رحمه الله إمام القيم ألا زكان شيئتي وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك بحر الذي لا ساحل له أما أبن دي شركة cikin nufi da niyoyi to wannan teku ne wanda baya da gaba bi ma'ana abu ne wanda ya mamaye al'umman musulmi yawan yin aiki don a yaba ka ko don a ganka sai kaɗan daga cikin wanda Allah ya tsira da su Allah ka samu cikin wanda suka tsira wa ƙalla man yanju min kaɗan ne suke tsira daga wannan tarko na idan a gani ko shi yadda aiki alkhairi faman arada bi amalihi ghayra wajhillahi wa nawa shay'an min ghayri at-taqarrub ilayhi wa talab al-jazaa'i minhu faqad ashraka fi niyyatihi wa iradatihi duk wanda ya nufata da aikin shi wani Allah duk wanda ya nufaci wani Allah da aikin shi ko ko yayi niyya wani Allah cikin irin ababen da ake neman kusanci a wurin Allah ko kuma neman sakamako a wurin Allah faqad ashraka fi niyyatihi wa iradatihi to haƙiƙan ya aikata shirka cikin niyyar shi da nihin shi duk wanda zai yi wani abu zuwa ga wani Allah cikin irin ababen da ake neman kusanci a wurin Allah sawa'un magana ce ko aiki to haƙiƙan ya fada cikin karamar shirka والإخلاص أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونياته ونيته abin da ake ce mai ikhlas keɓantattar bauta da ake yi don Allah wadda ake samun ladan Allah shine mutum ya tsabtace ibada ga Allah shi kadai a cikin ayyukansa gaba daya da maganganunsa da nufe-nufensa da niyoyinsa wa hadhihi hiya al-hanafiyya ko hanifiyya millatu ibrahim haka ko shine ake ce ma hanifiyya hanifiyya ita ce milla addinin annabi ibrahim yin aiki dan Allah allati amara Allah biha ibadahu kulluhu ko kullahu wadda ita ce Allah ya fori bayan shi gaba daya su bauta mishi shi kadai kada su hada bauta shi da ku wala yaqbalu min ahadin ghaira Allah ba zai karba ma wani daga cikin bayin shi ba sabanin addini na Annabi Ibrahim shine yi dan Allah wa hiya haqiqatul islam yi dan Allah shine haqiqanin musulunci kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nufaci wani musulunci ya rike shi a matsayin addini to ba za a karba mashi ba baya da lada akai kuma shi zai kasancewa cikin wanda za su asara gobe kiyama duk wanda ya rike wani addini wanda ba musulunci ba duk wahalar da ya a ciki ta hanyar ciyarwa da bauta da wahala baya da lada ko guda a wurin Allah kuma ba za a karbi ibada shi kuma ya tabi yayi asa kenan ba wani addini da ake karba sai addinin da aka yi dan Allah dan neman yarda Allah dan neman kusanci a wurin Allah وهي ملة إبراهيم عليه السلام عليه عليه السلام bauta dan Allah ita shine annabi Ibrahim shine addinin annabi Ibrahim akan shi tsira da amincin Allah allati man raghiba anha fa huwa min as-sufaha wanda duk wanda ya kau da kai daga barin wannan ibada to yana daga cikin wawaye intaha daga nan magana Imam Ibn al-Qayyim ta kare mala yace talakhas mimma marra anna hunaka furuqan bayna ash-shirk al-akbar wal asghar yatalakhasu darasin zai takaitu mimma marra daga abin da ya wuce anna hunaka furuq lalle zaka iya fahimtar cewa akwai bambance bambance tsakankanin shirka babba da karama a cikin darasin da muka yi gaba daya malai ce in ka dunkule shi zaka fahimci cewa ko shirka babu akwai bambanci tsakanin babbar shirka da karamar shirka wahiya sune bambance bambancen na farko ashirkul akbar shirka babba yukhriju min al-milla tana fitar da mutum daga cikin musulunci wa shirkul asghar la yukhriju min al-milla amma shirka karama ba ta fitar da ma'abucinta daga musulunci duk wanda ya aikata babbar shirka ya kira wani Allah da biyan bukata ko ya karkatar da wani nau'i daga cikin nau'in ibada zuwa ga wani Allah wannan ya fita daga cikin musulunci yayi ridda amma wanda zai aikata karamar shirka kamar rantsuwa da wani Allah ko kuma yin aiki don wani ya gani ko ya yaba to wannan ya aikata shirka karama ba zai fita daga cikin musulunci abu na biyu a shirkul akbar yukhallidu sahibahu fi nar shirka babba takan dawwamar da ma'abucinta cikin wuta ba zai fita ba har abada wa shirkul asghar la yakhlidu sahibahu ko la yukhallidu sahibahu fi fiha inda khala amma shirka karama ba ta dawwamar da ma'abucinta a cikin wuta in ma ya shiga wutar mai yiwa yana cikin wanda karon farko Allah zai gafarta musu sau da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda Allah baya yin gafara idan aka mutu ana yin shirka da shi amma yakan gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so in ya saka daga cikin wa'anda ya so ya gafarta ma sai ya gafarta maka in ya ga dama kuma ya azabtar da kai gwargwadon laifinka amma ba za ka dawwama ba a cikin wuta wata ran za a tsame ka ashirkul akbar yahbitu jami'al a'mal shirka babba takan rusa gaba ɗayan aiki wa shirkul asghar la yahbitu jami'al a'mal amma shirka karama ba ta rushe gaba ɗayan aiki إنما يحبط الرياء والعمل لأجل الدنيا العمل الذي خالطه فقط وسني cewa kawai riya takan rushe aikin da aka yi a cikin ta kawai da aikin da aka yi riya a cikin shi to wannan aikin shine ke rushewa ba gaba ɗayan ayyukan da ka aikata na alkhairi abu na hudu ashirkul akbar yubihu dama wal mal shirka babba tana halatta jinin mutum da dukiyar shi wa shirkul asghar la yubihuhuma amma shirka karama ba ta halatta dukiyar mutum ko shirin shi wannan shine bambance bambance bambance tsakankanin shirka karama da shirka babba kenan lokacin kiraye ko da sawa eh da nawa ke sallah yanzu da ashirin sai babi na gaba kenan fadin ma bismillah ar-rahman ar-rahim الكفر تعريفه وأنواعه واحد تعريفه الكفر في اللغة التغطية والستر والكفر شرعا ضد الإيمان فإن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أم لم يكن معه تكذيب بل شك وغيب أو إعراض أو حسد أو كبر أو اتباع لبعض أهواء السادة عن اتباع الرسالة وإن كان المكذب أعظم كفرا وكذلك الجاهد المكذب حسدا مع استقيان صدق الرسل ma astiqani مع استيقان صدق الرسل
mala yace al-kufr kafirci ta'rifuhu me ake nihi da kafirci wa anwa'uhu kuma menene nau'ikan kafirci nau'i nawa ne abu na farko ta'rifuhu idan aka ce kafirci me ake nihi da kafirci al-kufru fil lugha at-taghtiyatu was-sitr idan aka ce kafirci a yaren larabci ana nihin attaghtiya lillibe abu ko suturta shi ina fata an gane shi ake ce al-kufur da yaren larabci shi yasa hular da suke amfani da ita dan kare kai daga makami ta karfe lokacin da ake yaki a da suke ce mata suna kamar haka ta kumshi suna wanda ke da kamar kafirci a cikinta haka rufin ɗaki ma akan ce mishi haka saboda mi ya lullube wanda ke cikin shi wanda ke cikin shi wal kufru shar'an diddul iman amma idan aka ce kafirci a shari'ar musulunci shine kishiye imani kafirci shine kishiye imani fa innal kufra adamul imani billahi wa rusulihi saboda shi kafirci shine kin imani da Allah da manzannin shi duk wanda bai imani da Allah ba bai imani ba da manzannin shi wannan kafiri ne sunan shi kafir ina fata mun gani Allah subhanahu wata'ala ya kadaita da sifa ta rububiyya ya kadaita da sifa ta uluhiyya ya kadaita da sifa ta al-asma was sifat rububiyan Allah shine ayyukan da yake banta da su wani shi ba zai yi tarayya ba a cikin wannan ayyuka halitta kashewa rayawa sabkar da ruwan sama fitar da tsirrai ko fitar da rana daga gabas ta fada yamma wannan wasu ayyuka ne ko wani bangare na ayyuka da Allah yake banta da su da za ka yi inkarin ɗaya daga cikinsu ka jingina shi zuwa ga wani Allah to sunanka kafir ka ce Allah baya halitta bayan Allah ya ce shi ke mi shi ke halitta ka ce Allah baya ruwan sama bayan kuma shi kadai ke mi shi kadai ke ruwan sama ka ce Allah baya kashewa baya raya bayan shi ke kashewa shi ke raya ina fata mun gane ko kuma ka musanta bauta Allah ka ce Allah bai cancanci bauta ba wanda ya haka ma sunan shi kafiri ko ya so ko bai so ko ya yarda ko bai yarda ko ya fahimta ko bai fahimta so da Allah shi kare ne abin bauta duk wanda ya kore ma Allah bauta ya zan kafiri ko ya bauta ma wani Allah wanda wani Allah bai cancanci bauta shi yasa kaga addinin kristanci gaba ɗayan shi kafirci addinin yahudanci kafirci addinin masu bautar gumaka da dukkan irin kalan shi da nau'in shi kafirci ne arnanci ne ina fata mun gane saboda sun ɗauki wani Allah a matsayin wa a matsayin Allah suna bauta mishi haka masu bautar kabirai ko shehunai ko waliyai wannan ma kafirai ne ko da suna sallah suna azumi suna zakka suna haji abinda zai baka mamaki kenan ga mutum yana sallah yana zakka yana haji yana maimaita la ilaha illa tare da haka kafiri ne saboda mi yana bauta ma wani Allah bi ma'ana ya hada Allah da wani Allah cikin irin ababen da suka keɓanci Allah shine kafircewa ina fata mun gane dan haka kafirci shine kishe imani na daga cikin su kafirce ma Allah duk wanda ya kafirce ma Allah kafiri ne duk wanda ya kafarce ma manzannin Allah kafiri ne annabawan Allah gaba daya da za ka ki imani da daya to kamar baka yi imani da dukansu bane kafiri da za ka imani da dukansu gaba daya ka ce kai baka yarda da annabi Isa ba to kai kafiri ne a wannan lokacin ko baka yarda da annabi Muhammad ba to kai kafiri ne a wannan lokacin ina fatan mun gane sawa'un kana ma'ahu takdhib aw lam yakun ma'ahu takdhib duk guda ne tare da shi tare da hakan akwai ƙaryatawa ko kuma babu ƙaryatawa bi ma'ana eh lalle akwai Allah shi ke kashewa shi kira shi ke komi amma kawai ni ba zan bauta mishi kaga bai ƙaryata Allah ko ya yarda akwai shi amma ce ba zai bauta mishi to rashin ƙaryata shi da ya ce kuma ba zai bauta mishi ba bai hana shi zaman to kafiri ya yarda akwai Allah ma baya bauta mishi to wannan kafiri ko ko yace kwata kwata ma san babu Allah kaga wannan shi fi dacewa da zaman tomi kafiri wanda akwai su hayyau a rayuwar da muke ciki wanda ake ce musu Allahji Allah me yake ce musu masu ilhaji almaniya da shiyu'iyya wanda wurin su su kawai babu Allah rayuwa kawai abinda kake iya gani ne ko ka taba shi ko ka shishe shi ko ka wangake shi da abin da ba su gani kawai ba shi da akwai su har yanzu ba su da addini amma ƙarya suke suna bauta ma zuciyarsu addininsu shine abin da suka yarda suna bauta ma cikin zuciyarsu babu Allah nan shine addininsu da kuma kafirai ne kenan bi ma'ana ko ka ƙaryata ko baka ƙaryata ba amma kake imani da Allah da manzanni kafiri ina fata mun gane wannan ya ishe ka misali Abu Talib faffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya rike annabi bayan mutuwar mahaifinsa ya hana kafaran makka sakat su cuta ma manzon Allah ya ba shi kariya da duk abin da ya iya na bada kariya kuma ya tabbata cewa addinin annabi Muhammad gaskiya ne amma sai ya mutu akan kafirci kenan kaga menene shi kafiri ne menene kafiri ina fatan mun gane me yasa zaman kafiri saboda bai shiga musulunci bai ce la ilaha illallah shi yasa da yazo rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je wurin sa kuma sauran kafirai ma suka je wurin sa yana cikin hali na daukar rai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai dan uwan babana qul la ilaha illallah ka ce kalma ta la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah in dai ka ce la ilaha illallah zan tsaya maka a gaban ubangiji gobe kiyama kai dai ka mutu da la ilaha illallah sai dibi annabi dibi yan uwan shi wancan kafara sai su ce mishi yanzu zaka shiga addinin yara ba su gushe ba suna jan hankalin shi karshe sai ya ce huwa ala millati abdul muttalib shi yana nan akan addinin abdul muttalib akan shi zai mutu kuma akan shi ya mutu wanda addinin abdul muttalib bauta goma kai kaga ya mutu akan mi kenan kafirci tare da cewa bai karyata musulunci ba bai karyata musulunci ba kuma ya gaskata annabi ya tabbatar da addinin annabi shine gaskiya saboda wata ran da suka zo su ci mutuncin annabi ya tashi tsaye ya kiya ya kiyarda ya zo ya nuna musu ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka zartar da da'awarka kar ka ji tsoron kowa a garin makka ba wanda ya sai taba ka kuma na tabbatar da addininka shine mafi alkhairin duk wani addini da ake a doron kasa yace in ba dan zargi ba na mutane ko dan a zage ni da na shiga addininka amma dai ki Allah bai so shi da alkhairi haka Allah ya kaddara mishi haka ya mutu akan kafirci bayan ya tabbata addinin annabi Muhammad shine addini na gaskiya kenan kaga idan ka ki addini ko da ka gaskata shi ka tabbata gaskiya ne to a wurin wannan lokacin ma kai kafiri ina fata mu fahimci haka ana nuna mana lokacin kiran sallah kenan sai a yi kiran sallah